أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya wanda ya kaddara haɗo mu a wannan makaranta mai albarka domin mu gabatar da darasi daga cikin darsan addini na musulunci yau karatunmu za mu yi na kan maganar raka'an alfijiri yace ma ja abin da ya zo fi raka'atay al-fajr a cikin raka'a biyu da ake yi na alfijiri an ce na alfijiri saboda ba a yin su ba a san tabbata alfijiri a zo banda su kuma ba a yin kowanne sai dai sallah asuba ba a nafila kuma sai dai mm حدثني يحيى عن مالك هذا كان daga مالك عن نافع daga نافع عن عبد الله بن عمر daga Aula dan Umar anna uktahu lil irwarta hafsatu na la hafsa zauja nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallama akbar al-musabi abdullah al-abari tace masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kin Allah jira da aminci a gare shi wato ya kasance yawa idza sakata al-mu'adhdhin illa dan yayi shiru an al-adhan bi salati subhi akan kiran sallah na sallar asbahi sallar rak'ataini bi annabi sallar rak'ati kafifataini sauƙaƙa guda biyu qabla an tuqama salat kafin a tsaya sallah kaga wannan rak'an al-fijri kenan wa haddathani an malik ya zanta wa haddathani malikun malikun ya zanta ni hali abin sa'id daga dan sa'id anna aisha ta lalle na aisha zaujan nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam kale ta ce in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yukaffi barakatay al-fajr yakan sauka kai rak'o'in al-fajr guda biyu hatta inni la aqul halakan ce aqra bi ummul qur'ani amla shin manzon Allah kan da fatiha a sallar nan ko a'a saboda yadda yake saboda karatun baya tsawaitawa وحدثني هذا ثاني المالك daga مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير daga wani mai suna Shariku dan Abdullahi dan Abi Namir ana bi sunan daga Abi Salama bin Abdurrahman annahu qala yati sami qaumul iqamata wa mutane sun ji ana iqama wa qamu sallin suka da suka kama sallah fa kaja alim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo fa kaja a salata ne ma'an a salata ne ma'an shine sallah biyu a hare kenan sallah biyu a hare kenan zalika fi salatu su wani abin kuma a sallah asuba ne rak'atayn latayn qabla subhi a game da rak'o'i biyun nan da suke gabanin asuba wa hadathani an malik ya zanta daga malik annahu balangawo shi malik labari ya same shi anna abna abun umara ce wa shi aure da umar fa da rak'atul fajr rak'o'i biyun alfajr sun kubuce mata faƙadahu ma ya rama su ba da an ɗal'ati shan su ba na ranar ta fito babu nafilar da ake biya aka ce su wuta wa alaikum da farka dawa ana biyan ta bayan rana ta fita sama wa da zan ya zanta ni almalikin daga malik an abdurrahman ibn qasim daga wani suna abdurrahman dan qasim an alqasim ibn muhammad ya ce qasim dan muhammad duka sai na abukan ne ana wa sana'a mithlan ladhi sana'a ibn umar shi ma ya aikata irin wannan abun da abla dan umar ya aikata wannan game da rasa arziki ne wannan salar jama'a da ala salar al-fajr wannan kauji dai kana mufallalar jami'i akan sallar mutum shi kanansa hadasa ne yaya ya hadan ta malikin daga malik annabin daga nafi annabi labun umar daga aulan umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma in Allah yace salatul jama'ati sallar jami'i tabdulu salatul fajr ta fi fi sallar mutum daya ya saba ɗin wa ishirin na daraja da daraja ashirin da ba ko min ilimin ka wa da ya zanta na almalikin daga maliku alimin shahabin daga ɗan shahab an ga ilimin masu daga wani mai suna sai ɗan masa yabi ana abi hore da shugaban daga abi hore ra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma kin Allah ya ce salatu jama'a da sallar jama'a wato jami'i abdalu min salati arifun ta fi sallar ɗayan ku wa da wanda ya ci kaɗan da duka musatin wa ishirina juz'a da kashi ashirin da biyar wa da ya zanta ni an malikin daga malik an abi zinari shi kuma daga abi zinari an araji shi kuma daga araji an abi horar shi kuma a araji daga abi horera anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu horar ce lalle ma akin Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina in ji manzo Allah yake wurin sa laqad haqiqa wallahi in ji annabi hamamtu ni nayi niyya an amuru bi hadarin akan zan yi umarni da da talka irin ta kira din nan ai mutan ga sun irin ta ko da ake daura haka manji ne daki ana zuwa can zuma da ita to da nayi umarni zan ce a daura da fayu fayu da ba ayo wannan kirare kuma amuru sannan amuru bi salat lalle umarni da sallah bai azina la a kira sallah kuma amara da sai umarci wani mutumi ba ni dai liman jama'a da ne in na sa aka yi kirare aka ajiye na sa aka kira sallah to kuma sannan amara rajula sai na umarci wani mutum bai umman nasa ya limanci mutane kuma ka alifa ali ko in koma da baya ila rijali da wajen mazaje waɗanda wa arrika alaihim buyutahum ko da gidajensu wanda suka shiga da haka zan yi inda Allah ya wallahi da haka zan yi yace kawai na tausa yara da mata da Allah bai tsora da in ba ba da haka da naji na bunka mutu kaji illa rashin zuwa dare amma mutum yanzu a dan sanin ni kana sai ki dinga Allah ta waje man Allah ce wallahi nafsi bi yadi wan ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa law ya alwadu da dan ya san annabi cewa ke jira azama sabilan zai samu kashi wato mai mai amur matai ne hazar da ne ko kuma tsoka biyu manya masu kyawu biyu da shi da isa da ya haza su isa yi wa da sun ya zanta ni a malikin daga malik anabi abin nadar daga abin nadar wala umar bin ubaidullahi an bakr bin sa'idin ana zai da bin sabitu shi lai dan sabitu kala ya ce abdul salatu salatu kum fi buyutukum yayya sallah ita ce sallar da ku a gidajenku sallah a gida ta fi sallah a masallaci illa salatal makatubati amma banda sallar farilla ita amma banda sallar farilla na bila kan a gida ta fi lada ko wani aikin matanka ne ba ka dan ɗakin da za ka yi to ya fi lada a kan yinta a cikin masallaci ko wani ma ja wannan kuma abin da ya zo filata mata wa subi akan jam'i na sallar isha'i falalansa da jam'i na sallar asuba shi ma falallansa hadisin ya haya malikin ya hazanta daga malikin an abdurrahman ibn harmalata da wurin suna abdurrahman dan harmala al-annabi na bani sulaimi an sa'id ibn masjid da da musa yaji yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma ce bainana wa bainal munafiqina abin da yake tsakanin mu musulmi na gaskiya da munafukai musulmi na na na gaso na ko oho shuhudul isha'i wa suri shine halartan isha da azuba yin sallar isha'i da azuba amma lallaji ke rabi tsakanin musulmin kirki da munafiki shi munafiki wannan salloli biyu su ne masa nauyi a masallaci shi munafiki la ta diwuna kuma ba sa da iko munafikai ba za su je sallah biyu a masallaci ba a wani hana ko kadan kuɗin maliki wa da ya zanta ni kuma an malikin daga maliki an sumayya daga wani mai suna sumayyo shi sumayyo kuma maula abi bakar bin abdurrahman ne ana bi sa daga abi salihu ana bi hore jin abi salihu daga abi hurera anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake bayna ma rajul yamshi bi dariqin wadran wani mutum ya tafiya akan hanya in waje da gusana sauki sai samu wani risan kaya ala dariqi akan hanya wa akara wa sai janye shi da kan hanya yake don kai tuda da mutum fashakar Allah walau sai Allah ya gode masa ana fuskar ku tana fa gafara lahu sai ya masa gafara wa qala yace in ji manzon Allah ashhadu uka musatu shahidai mutum biyar ne almadaunu wanda ya mutu lokacin annoba irin ko kwala ko wani ciwo zai tafi da mutane in ya mutu irin wannan to ya zama shahidi kaga da kuma mutum da annoba fa wuta za ka yi saboda annoba irin azabar da Allah ya kawo su kafirai ne da zaman annabawan da ya halakar da su ita ce hayan take yawa a duniya duk da sauka sai an ta mace mace duk inda suka har gobe to sai zama duk da je garin to mutanen garin sun zama yan uwan waɗancan yawa saboda laifin su da annabi ya zo ya roƙo ya kamar da hadda salam wa alaikum salam ma shahada akan mutum da annoba wala mabaduna mai ciwon ciki duk mutum da ciwon ciki ne sanadin barin sa duniya shahada yi wai garugu duk mutumin da ya halaka a ruwa wa sahibul hadami da wanda gini ya rushe dan ne wa shahidu fi sabilillah da shahidin da ya yaƙi cikin hanyar Allah wa qala sai ma akala ba ya faɗi wannan da yake lawa alamun nan ga mutane sun san ma fi nida abin da za a ba wa mai kiran sallah wa satil awwal da abin da za a bai masu tsayawa a sahun barko kuma lam yajidu sannan aka ce ba za su samu ba illa an ya sai mu alaihi sun qur'a akan haka din la zahabu da za su yi qur'a walau ya alamu da sun san ma fi ta'jiri abin da ke cikin sammako wato zuwa sallah da wuri musamman sallah zuwa lasabu da za a tsere tsere tsere zuwa ga shi wa ya alamu da mafi azumar da sun san abin da ake bada lada a cikin sallar isha'i wa subhi da ta azuba a cikin jama'a la dawma wa haba da za su ji ko da zangin dai wa da ya zanta ni a malikin daga malik annabi shahabi daga dan shahabi an abi bakar bin sulaiman daga abubakar dan sulaiman bin abi azma ana umar bin kadabi bakar Suleiman bin Abi Hazma wata rana ma in sai na Umar bai ga Suleiman dan Abi Hazmata ba shi talata sai wajen a sallah asuba an yi sallah asuba sai na wani duba sai bai ga wannan sahabi ba wa ana wurin ga dabi ga da'ila suqi kawai da jike da nan kuma da sassafe sai na Umar sai da suka asuba Umar kan Suleimanu bayan suqi wal masjidin nabawi shi kuwa inda yake zama Suleimanu ko gidansa to da kayan masallacin annabi ne da kasuwa warra ala shifa'i sai ya zo ya wuce wata alaƙar da shifa ita ce umar sulaiman ita ce uwar sulaiman wata mata sai umar ya gamure ta faka Allah ya ce mata lama da sulaiman na fesu ban ga sulaiman ba ta danta ban gan shi ba a cikin sallah su bahi faka Allah inna ba ta yi salli ta ce a yi a kwana yi sallah sallah ta kwana yi sallah wagalabatu ainahu azbana ayi kuma sai idan su suka dare jaiji sai bacci dan masa nawai sai dan makara faqala umar yace la an ajhada salata subhi ni in samu sallar asuba fil jama'ati a cikin jau'i bai nazila ko daya ba a habbu ilayhi na biyo lina ana kuma layyatan akan na fara ina sallah an ce ma da wani hadisi ma wato eh cewar ma dama kawai halartar sallah zuwa ya fi kwana sallah lada ba kai ko ɗaya ba na filan ba to ya an ka taɓa na filan kuma ka halarci sallah ka hada biyu ai ga kuma shi ke to in dai wanda ya kwan sallah ma an fi shi aka yi asuba to ina wanda kuma ba a sallah ba ba asubar kuma ku duba ga wannan abu idan kana bari ana wuce ka irin wannan to alhaira za ka sha mamaki saboda sallolin nan da muke na farilla nan in ba mun koji da abubuwa masu fala wanda abu kaɗan a bada lada mai yawa ba ba za su biya abin da muka yan uwa danginka kaɗai na jini da aminai a'a wani mai tsinin baki a'a wani mai dogon baki a'a wani mai katon kayi duk kowa wani ne wani ga walla duk wani iya biya walla zai bada ta kare tun ya tsada kare ma sai ya ga yana manala to a rike ai da gaske dai ko bakin ma rinka dan taka masa binkiya inda iko ma ta kada وحدثني عن مالك هذا عن مالك عن يا ابن سعيد قال سعيد عن محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي امرتا الانصاري da wani mutumi mai suna Abdulrahman dan Abi Amra al-Ansari annahu qala yace ja Usman ibn Affan ila salat isha wa dan sai Usman ya zo sallar isha'i wa qara ay fara'a al-masjid qali sai ga a masallacin mutane ba su da yawa wata ja sai ya kwanta shi wa akan ma kan gefen masallaci yanda zuwa na ina ga mutane su an yakzuru fiya fata ibn abi amr da shi dan abi amra ya zo mata majalar ya zauna kusa da shi masala wata ya tambaye shi man huwa waye wannan ba aka ba zai ba shi labari fa qala man ma kai da wane ne a me ma ma aka me ta har da kai mil qur'ani alqur'ani me haddanka fa akbar wa shi ma sai ba labari qala Usman sai Usman yace masa man shaidar isha'a duk wanda ya je sallar isha'i maka annama qama lil fallayl za a ba shi lada kaman yayi rabin dare yana sallah to wanda shi sallar bai ko dai fara bila kan amma dai an yi ta da shi jami to za a ba shi ladan ya tsakar dare wato awa shida yana sallah wa man shaida subha wanda ya halarci sallah azuba wa ka annama qama lailata za a ba shi ladan dare gaba ɗaya kwana yana sallah to kaji kai mai dogon mutu mutane sun wuce ta alada ana ganin kari ne daga dogo ba ba ta kwanto kai wani